بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا هدي شاشدة قوة جماد الأولى شكرة تدبو ليلة لريه دود أربعين دقيقة hijiran annabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin muna darasi na hamsin da takwas a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadil ma'ad na shekhu da'awat islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala idan za ku iya tunawa muna cikin bayani dangane da abinda ibn al-qayyim ya kawo na bayanin aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yi shi a aikace duk wurin da annabi ya tsaya duk wurin da annabi ya je duk wurin da annabi ya tafi ibn al-qayyim yana yi mana bayani dan a yi koyi da shiriyar annabi din akan abin da ya shafi aikin hajjin za mu tashi kan cikin bayani dangane da dawafi yanzu ga annabi nan zai fara yin dawafi sallallahu alaihi wasallam tun da wancan satin ya mana bayanin yanda gashi ya shigo ɗakin Ka'aba ya shigo harami ya shigo masallaci yanzu zai fara dawafi sai ce wa ramala fi tawafihi hadhihi al-thalatha thalathat al-ashwat wa qaraba bayna khutahu wa taba'a بردائه فجعله على أحد كتفيه وعبد كتفه الأخرى ومنكبه وكلما حاد الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمهجنه وقبل, وقبل المهجن وهو عصا محنية الرأس يشي سي النبي صلى الله عليه وسلم الذي فارد دوافي سي يي رمل إذا أنشي رمل أنا نفهم سسرفا يي سسرفا يي فوفوتي حكا لأن سوري سوري zagaye guda uku zagayen farko zagaye na biyu zagaye na uku a dawaful qudumi idan mutum zai fara yin dawafi ya zo ɗakin Allah zagayen farko zai yi da sauri sauri sassarfa zagaye na biyu ma haka zagaye na uku sannan wa qaraba baina khutahu ya wato kusantar da takunsa ma'ana steps ɗinsa yana ɗagawa yana takawa yana ɗaga yana takawa ba ba ba ba ba gudu yake yi ta yadda zai miƙe kafansa can ya fada can ba a'a wattaba bi ridaihi yayi abin da ake ce da shi al-ittibah al-ittibah shine wato mutum ya ciro kafadarsa ta hannunsa na dama ko na hagu a ɗauko rawanin a yafa shi a ɗaya ɓangaren ɗaya ɓangaren a bashi a buɗe kamar yanzu ka lulluɓa zani a jikinka to sai ka fidda kafada ɗaya ka yafa sauran ɓangaren zanin a ɗaya ɓangaren shine ittiba wa abda katifahu al-ukhra wa mankibahu ya bayyana ɗaya kafadar tasa an gane ko ya fitar da ita fili dantsan hannunsa a fili nan kafadarsa a fili wa kullama هذا الحجر الأسود أشار إليه يا فارا زاغي دلو كان دي ديزو هذا دي دي حجر الأسود wannan dutsen da ake sumbanta to shi annabi sai yi ishara sai yi nuni wastalamahu wato bi mihjanihi sai kokarin taba shi da itacensa in an ce itace mihjan ana nufin wato sanda ko gora shine mihjan wa qabbala al mihjana sai ya sumbanci wannan gora din saboda cinkoson mutane kuma yana kan abin hawa sai ya miƙa gorarsa haka sai ya taɓa wurin hajar aswad din kamar hannu ya taɓa ne daidai ne sai kuma ya sumbanci hannun wa huwa asan mahniyatul ra'si idan baka san me mihjan ba wato ita ce gora sandar da take da karkataccen kai ba shine gora ba to ita ce gona da ita annabi yake da tafiya kuma yana da ita ya mallake ta wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu sallama ar-rukn al-yamani abu na gaba ya tabbata daga gare shi cewa ya taba istalama ya taba rukun al-yamani dai angle din na farko kafin hajar al-aswad yakan taba shi walam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qabbalahu amma bai tabbata cewa ya sumbance shi kamar yadda ake sumbantan hajar al-aswad ba kenan abin da ake nuna mana shi rukunin yamani wannan angal na farko kenan tabawa ake yi ko shafawa ake yi sai a wuce amma waɗanda ba su da karatu ko ba su zauna wajen masu karatu ba za ka ga shi ma sumbanta ake a rungume shi kuma a sumbance shi wanda wannan ya saba suna annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya ce bai tabbata cewa ya sumbance shi ba sannan wala qabbala yadahu inda silamihi kuma annabi bai sumbanci hannunsa ba a lokacin da ya shafi ko ya taba shi wannan rukunin yamani din wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qabbala al-hajar al-aswad wa sabata anhu annahu salamahu bi yadihi fa wada'a yadahu alayhi thumma qabbalaha amma ya tabbata daga annabi cewa ya sumbanci hajar al-aswad wannan dutse baki na gaya muku ya tabbata a riwaya cewa dutse ne na gidan aljanna shi yasa ake so duk lokacin da ka zo zagayenka na dawafi ka taba shi dutse ne na gidan aljanna dutse ne na gidan aljanna ya dora hannunsa a kai sun makabbala sannan ya sumbanci hannun idan ka iya sa kanka kai da kanka ka zura kanka ka sumbanci shi yayi daidai baka saba shari'a ba amma in baka iya baka taba to sai ka sumbanci hannun in haka ma bai yi ba kawai kai ishara kai nuni ka wuce kokawa da shiga turmutsutsu da cinkoso tura mutane da danna wani da tsaya a bilayi wajen minti arba'in kafin a taba duk yana cikin abubuwan da sun saba a shari'a ba wanda ya ce sai ka bi dogon layi wai don za ka taba shi in ba dama kawai kai ishara ka wuce ma ja'ala alaikum fid dini min haraj babu kunci ba a samu kunci a cikin addinin ku ba fa sabata anhu annahu salamahu bi mihjanihi ya tabbata cewa ya taba shi da itacensa wannan gora din fa hadhihi thalasu sifat wadannan sune sifofi guda uku da aka ruwaito annabi yayi dangane da hajarul aswad وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال sai kuma abin da ake fada in an sumbanci shi hajar aswad ko rukuni lemani din abin da ake fada ana cewa bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar riwayar imam tabarani a cikin mu'jamul kabir mawqufan akan ali bin abi talib da isnadi ingantacce duk da cewa wasu imam imam bai haƙiƙa nake so na ce magana cewa tabarani ne ruwaito shi malamai sun ce akwai wahami a ciki ba haka bane addu'ar da ake yin an shafa hajar aswad bismillah wallahu akbar wa kullama ata ala al-hajar al-aswad qala allahu akbar duk lokacin da kuma ya zo daidai gurin zai ce allahu akbar duk zagaye allahu akbar a iya hajar aswad in an taba بسم الله والله أكبر ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط أتكن أكي أتكن أكن كابا قبادها ba inda aka rubuto annabi yana tabawa in ba wannan bangarorin guda biyu ba wannan magana tana da muhimmanci mu gane duk ɗakin kaba ba inda aka shar'anta maka ka taba da sunan ibada fa in ba wannan rukunai ne alyamaniyai ne ba rukunan nan guda biyu rukunin yamani na farko hajar aswad duk wanda ka ga yana taba wani guri a jikin ɗakin kaba ba wannan ba to wannan wani abu ne nasa sabo ya zo da shi kuma idan ya yi ne da sunan addini to ya zo da bid'a sai dai kawai mutum watakila in ya gama dawafin dan daidai a ce ne ya ji dai cewa dai ya taba ɗakin kaba to ka iya zuwa ka shafa ka taba ba a haramta ba amma dai ba shari'a ce ce wai dole sai ka taba wani wuri ba wannan wurare ba kun fahimci wannan falamma faraga min tawafihi jaa ila ila khalf al maqam fa qara'a wattakhidhu min maqami ibrahim musalla فركع ركعتين والمقام بينه وبين البيت قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقراءته الآية بيان منه المراد من المراد منها لله بفعله فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلم ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به وللنسائي ابدأوا بصيغة الأمر كان على الأمر ما لك cewa yayin da ya gama dawafin sa yanzu mun gama dawafi so abin da ya kamata mu gane dawafi zagaye ne guda bakwai ko mun ji zagaye na ɗaya na biyu na uku da sassarfa kuma za a cire kafaɗa sannan zagaye na hudu na biyar na shida na bakwai za a yi tafiya normal tafiya kuma za a mayar da kafaɗa yadda take dangane da addu'a a dawafi duk abin da mutum yake so ya roƙi Allah ya halatta ya roƙe shi a dawafi kuma ba a ware wata addu'a ba kamar yadda muka muku bayani a baya ba a ware wata addu'a guda ɗaya aka ce lalle lalle wannan addu'ar ita ce addu'ar dawafi ba ba a ware ba kenan kofa a buɗe take duk abin da kake so ka roƙi ubangiji sai ka roƙe shi akwai wanda suke tafiya suna yin addu'a ta jam'i wani yana rike da littafi Allahumma Allahumma rabbana rabbana atina atina fid dunya fid dunya ana yi ana amsawa shi ma shari'a bata ce wani yayi ana amsawa ba kowa yayi addu'ar sa wani ma zaka ga shi kansa yake wa addu'a wasu kuma suna amin اللهم آمين ربنا ربنا اللهم يا ربي اغفر لي اغفر لي yana cewa a gafarta masa kuna amin amin kai kawai an barka da amin ka taho daga kasar ku da bukatunka da larurorinka da matsalolinka wajen tsawafi ai wajen zuba bukatu ne da larurori duk wata matsala da ka sa ta a dawafi insha Allah Allah ya biya maka ita saboda a yi wannan dawafin kurin wani yake biyan kudin umara ya je umaran nan ya yi dawafin nan zai shigar da addu'o'i kuma ina gaya muku wallahi wani sirri na ubangiji insha Allah duk abin da ka roki Allah kai dawafi da gaskiya da ikhlasi ka zagaye dakin Allah nan kai zagayen nan ka ta gaya ubangiji wannan larurar insha Allah sai dai ka ga amsawarta duk wanda Allah ya masa arziki yana cin halal yana cin halal ya daga hannu ya roƙi Allah Allah yana karba sai dai mai cin haram wannan ka annabi ya ce Allah bai zai karba ba to annabi ya gama dawafi ana gama dawafi me ake yi yace sai ya je bayan maqam maqam makamu ibrahim kun san shi wannan dan dan guri da yake kusa da ɗakin ƙofar ɗakin ka'aba ana leƙawa za ga alamar ƙafofi guda biyu ana leƙawa to annabi ya je bayan nan sai raka'a guda biyu an ce ya karanta wattakhidhu min maqami ibrahim musalla Allah ya ce ku yi sallah bayan maqamu ibrahim ya raka'a biyu makamu ibrahim din yana tsakaninsa da ɗakin Allah ma'ana annabi ba ya sallah ne mubashiratan goshinsa yana dab da ɗakin kaba ba a'a ya ba da dama saboda masu yin dawafi su rinka zagayawa sai je bayan makamu ibrahim ya raka guda biyu a ciki ya karanta fatiha da da da da kul ya ayyuhal kafirun da da kul huwallahu shine bi surati al ikhlas kul ya araka al farko kul huwallahu araka ta biyu me yasa ya karanta wattaqidu min maqami ibrahim musalla dai ya maka bayanin abinda Allah yake so da ka gama dawafi ka je bayan maqami ibrahim kai sallah raka'a biyu shine cewa qira'atul aya bayanun minhu al-muradu minhuma bi fi'lihi aikin da yayi a aikace wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ne fasara yana gama dawafi sai je bayan maqami ibrahima ya sallah raka'a biyu to bayan ya gama sallah raka'a biyu falamma faraga min salati aqbala ala al-hajar ya sake komawa ya fuskanci hajar al-aswad fastalamahu ya dada taba shi wannan yana nuna idan ka gama dawafi kai raka'a biyu din nan mun gaya muku surori ake karantawa to kafin ka tafi zamzam ko kafin ka tafi sa'ayi ana so ka dada komawa hajar al-aswad ka dada sumbantarsa ثم خرج إلى الصفاء من الباب الذي يقابله sai kuma da yi wannan sai ya fita zuwa safa ta kofar da take fuskantarsa lokacin da ya gama dawafin falamma dana minhu ya tinkari diri inda dutsen safa yake da yanda ya je kusa da dutsen ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah ya karanta wannan aya faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima waman tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim yace kuma abda'u bima bada Allah bi zan fara sa'ayina da abinda Allah ya fara ambata abinda Allah ya fara ambata shine me safa inna safa to zan fara sa'ayina daga safa kenan kai ma sunna ne a wajenka ka fara yi da me da safa a riwayar Imam Nasa'i umarni ya bayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace riwayar Jabir yace ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi alal amri kenan wannan ana nuna mana ga yanda ake son a yi ya zo a riwaya za a tsaya a kan dutsen a ƙoƙarin kallon ɗakin kaba daga kan dutsen safa ɗin sai a karanta wannan la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أي إن الصفا والمروة سيأولنا الدعاء sannan kuma a ɗaga hannu a yi dukkan addu'o'i a roƙi Allah jama'a kan dutsen safa in an je safa wurin addu'a ne kuma Allah yana karɓan addu'a kamar yadda Allah yana karɓan addu'a a wajen dawafi to yana karɓan addu'a a wajen sa'ayi idan an fara mutum yana kan dutsen safa din nan yana mai kallon gabar yana mai daga hannayensa guda biyu za ka yi addu'an nan ba iyaka iyayen da kaga ya ishe ka daga nan sai mutum ya gangara zai tafi ina marwa ban sani ba marwan nan ya kai daga nan masallacin zuwa zuwa kofan nan kofan nasara ko ya fi zai kai ko ya fi gindin kofa din nan masafa din ko mu ce kai tsayi ba can ba za ka hango mutane can ha ko gidan rediyo ka fatawul bari kai yanzu me za ka ba da labari kai da ba zuwa ka kai da ba zuwa ka taba ba shi yasa ko da ke kama da ka ce wai wato gaya maka aka yi dama wallahi malam tafiya ce tafi sabilillah yake a gurin ai kwarai da gaske a nan za ka ga wato mutane wato mutanen da ba su da training mutum bai motsa jiki ba za ka tausaya mai mutum ya ɗebo jakarsa yim cikin na haka yana tafiya da ƙyar wallahi malam yab yab yab wani sai ya tsaya kaga matarsa suna jiransa yana hutawa matarsa tana jiransa wallahi wani kan dama sai akan keke zai yi bai isa yi wannan tafiyar ba sai sa bil munasaba kun ga ku duba ikon Allah duka aikin hajjin nan akwai tafiya ne a ciki tafiya duba dawafin tafiya duba sa'ayin tafiya duban ka je idan ka tafi arfa tafiya ka dawo tafiya muzdalifa tafiya jifa tafiya dawowa tafiya tafiya don a nuna maka amfanin tafiya tafiyar kafa malam tana da amfani duk da cewa yanzu an samu wadata kowa yana sama eh kowa yana kan mashin dan nan da nan mutum zai ji sai sai ya tsare abin hawa dan nan da nan ba nesa ba ma yana da amfani mutum ya sabar wa kansa motsa jiki musamman tafiyan nan likitoci suna faɗa wato yana da tasiri matuƙa a rayuwar ɗan adam duk wanda Allah ya sa ya samu dama wallahi ya rinka tafiyar kafa ina gaya muku gaskiyar magana don yana da amfani lafiyar mai tafiyar kafa ba ɗaya ba ne da lafiyar wanda kullum yana kan babur ba ɗaya ba ne kuma kaga wannan ibada ce aka ce kai a tafiyan nan ne ake ko daga ina ka zo duk gatanka sau bakwai kuma za ka yi ka je ka dawo ka je ka dawo ka je akwai inda rugawa ake ma da gudu ƙwarai kuwa far za ka tafi ka sha kallo ka je ka ga wasu sunan ne mutum sai ka ga ya galabaita wallahi wani yadda ka san kwado aka danne ya kaga duk ya biya gigi ce saboda baya motsa jiki kuma kuna ɗaukan abun nan da wasa yanzu kana ɗan babur ɗinka daga gida zaka je masallaci ka hau babur zaka koma ka hau babur zaka tafi kasuwa ka hau mota zaka dawo to yaushe kake tafiyar yaushe kake motsa jikin sai ka yi wata guda ba ka yi tafiyar kafa ba kana ganin wannan shine daɗi wallahi ba jin daɗi ba ne mai dabara wanda ya san me yake yi ko da a unguwarsu watakila yakan samu lokaci ya ajiye motarsa yana takawa ko ya ajiye abin hawansa wani lokaci kasuwan nan ka ɗebe ta kurin ka tafi a ƙar wallahi malam shine za ka samu lafiya kuma ku tambayi likitoci za su gaya muku yawa yawan larurorin da suke kashe mu larurorin da suke kashe mu shine wannan rashin motsa jikin taruwar kitse a jikinmu da cholesterol obesity nauyi ka rinka gwada nauyinka a sikeli kowane mutum da kaga iya tsawonka iya shekarunka akwai nauyin da ya kamata kai idan nauyinka ya wuce ka'ida obesity kenan abin da ya suka ce likitoci abin da ya fi kashe mutum dan adam da wuri wato na obesity din kiba da teɓa da nauyi ba ka iya ɗaukan jikinka kana ganin wannan shi ne jin daɗi da kuma ba shi ba ne yadda za ka gane cewa kana da nauyi kuma akwai haɗari a tattare da kai ka samu irin ƙarfen nan da ake lilo haka ko golfox wani abu kaga dai hannunka ko to ka hau ka riƙe in ka riƙe ka gwada ɗagawa haka yanzu ne zaka iya zaka gane nauyinka hannunka zai iya daukan nauyinka wannan hannun da wannan hannun kaga ai kana daukan bokiti da shi ana kama buhu da shi ana kama karfe ana kama katako ana kama mai ko to shin kaga hannayenka za su iya daukan nauyinka kamar yadda kafarka take daukan nauyinka likitoci suka ce masana motsa jiki suka ce lafiyar dan adam shine kamar yadda kafafuwanka suke iya daukan nauyinka kaga kafarka ita take daukar nauyin daga cikin ka dinnan yi sama ko kullun kafarka tana daukar nauyin ka to kai kokari hannunka yi ya daukar nauyin ka sai ka daga haka sai ka kokarin ja kana daga kana koma in kai guda uku ji zaka kamar numfashin ka zai fita ba za ka iya ba saboda nauyin ka yayi yawa to akwai mushkila amma wanda ya dahu ya motsa jiki za ka ga jikinsa nan yadda ka san wato itatuwa ne aka cimfura a mumbirɗe yake amma wani ya buɗe nan za ka kamar jikin mace ne sulaf sulaf sulaf sulaf jikin irin na mata ne namiji ku so ake a ganshi a mumbirɗe tishu ɗin ya fito sosai shi yasa wanda yake yake motsawan za ka ga Allah yakan ba shi lafiya gaɓoɓin su samu lafiya gwiwoyin nan su samu lafiya ko ciwon kafa ko ciwon gwiwan nan yawanci rashin motsawa yake kawo shi ina so ne in kulla mana alakar me yasa aka ce a yi sa a yi da kafa a yi dawafi da kafa saboda shi kansa akwai wani nau'i na training kuma na gaya muku sun faɗa cewa duk wanda yake so ya daɗe a duniyar nan da lafiya to ya rinka motsa jiki billahi azim ina muku rantsuwa tsakanina da Allah duk wanda baya motsa jiki fa a rayuwarsa yana cikin hadari abinciccikan da muke ci ba su da kyau galiban cututtuka ne a cikinsu I'm very sorry to say fa ba ni nake faɗa ba likitocin suke faɗa yawancin larurorin mu larura ka ɗebe shi ka ɗebi ciwo a naman da kake ci ka ɗebi ciwo a cikin kajin da kake zuwa a bakin titi ana gasa ma kana ci dole sai da motsa jiki shi yasa kun ga sallah ma motsa jiki ce ai exercise ne kai Allahu akbar ka nade hannunka ai da dai yinin ka a tsaye a haka yake to shi kansa tun da gabobi ne duk yadda duk yadda mutum ya lura a cikin abin da ya shafi harkar sallah din nan Allahu akbar ka sauke sami Allahu liman hamidu ka yi ruku'i ka daga ka koma ka daga shi ma exercise ne motsa jiki ne duba zaman tahiyan nan ka nade kafafuwanka wanda da watakila a miƙe suke kullum ka nade ka miƙe hannunka ka dago ka koma ka dago ka koma motsa jiki ne to amma mutum ya zo ya zauna ibadan ma sai ta gagare shi yanzu wani aka yi doguwar sujada ji za ka yi kamar kamar kamar mun share ki sujada ne liman ya dade bai daga ba kenan saboda ya danne jakarsa ga kamuwa da ciwon kansa wanda baya motsa jiki urda ne yanzu yanzu sai a ce kansa ta kama ka wani lissafi aka aka fitar aka ce galibin mata da suke kamuwa da breast cancer to yana da alaka da obesity nauyinsu da yayyawa ba sa motsa jiki suna cin abinci suna kiba mutum yana ganin matarsa ta yi haske ta yi ja ta yi kiba hajiya zama da kyar hajiya zama tashi matsala ne to sai kaga an zo an samu wata larura in mace ta riga ta kamu da wannan ciwon kansan kuma sai dai addu'a ta yi kwarai da gaske za a ta zurubtun asibiti a yi ta wahala ana jiran mutum ya mutu kawai to sai a kokari a kiyaye kuskure ne a ce wai ka je yin umra wai umra wai tana gigita ka wai a ce wai mutum wai dawafi baya iya yi fa dawafi ka wallahi na gaji bari mu dan karanta qur'ani kuma yana kama karanta qur'anin gingidi ya kama shi saboda kitse ya masa yawa a jikinsa ku motsa jiki ku samu lafiya yanzu nan da zamu kawo tarihin annabi irin wato activities din da manzon Allah yake abubuwan motsa jiki da yawa a ciki wallahi amma ba ma yi musamman mu a birni ana ganin jin daɗi ne gida AC mota AC office AC makaranta akan abun hawa kasuwa akan abun hawa wane ne akan abun hawa shi yasa mutanen ƙauye suka fi mu dadewa suka fi mu lafiya wallahi tsoho a ƙauye zai gan shekararsa casa'in da wani abu da ƙarfinsa kau yana zare maka ido amma muku da mutum ya kai sittin sai ga ya fara bakin ya fara hokaɗewa kullum so yake a ce mai ya zama yaro ya za ka zama yaro ka cika cikin ka da abin nan ka motsa jiki wani ya ce an haɗa shi da yayyansa yayyansa yayansa ne na uku na hudu na biyar da suka zo suka tsaya ai kai kannansa kai zan ce maka kannansa ne na uku na hudu na biyar duk ya girme su amma wallahi da suka zo suka tsaya malam idan an zo sai a ɗauka shi ɗin yayan shi ne yaran ka san me yana da alaƙa da motsa jiki sauran duk sun tsufa da kana kallon su zaka ce wannan baban wannan ne ma amma shi kuma ƙauƙau da shi jikinsa a dafe saboda yana da lafiya saboda yana mai yana motsa jiki yanzu duk inda aka ci gaba a kasashen nan da kuke gani hatta tituna din nan da ake kaga irin wannan titin kamar yanzu titin nan daga nan zuwa daga gidan murtala zuwa gadon kaya ko zuwa BUK ko zuwa ina ne irin manyan titunan nan to ana raba shi ne kashi biyu in an yi na tafiya a tsakiya ina irin dan tudun da ake dora wutacen nan to bare shi suke yi sai su shimfiɗe shi da irin kafet na tafiya ɗin nan ko na running na gudu a sa wuta can sannan gaba ɗaya a jere shi wurin gudu ne da kuma kayan motsa jiki a ciki ba ma sai ka je wani guri ba kuma a sa babu waya kana cikin security wannan duk yawanci kasashe da aka ci gaba manyan tituna za ka rinka ganin wani abun motsa jikin saboda motsa jiki is part of their life kai akwai kasashen da gwamnati ma tilastawa take yi duk weekend sai a ce samari su fito su kaza kaza sauransu kwanan nan na je Nijar mun fito za mu je karatu da safe sai aka ce ai yau ranar motsa jiki samari ne malam an dakatar da duk motoci gaba daya ce duk a fita ta gudu gudu har da matan aure fa ka ga mace da hijabi rabe rabe rabe rabe tana lafiya su sun yadda saboda likitocin sun ba su shawara sun ce su sun yadda suna yi ni kuma ni da kan yadda mutum ya ce koji ya ci tsire ya ci balangu na ɗari bakwai da hamsin kai ɗaya ce ka ce abin nan ya sha madara ya sha yogurt ya do da daddare a kawo masa tuwo ya daɗa na naɗa cikin ya yi nak ya zo ya kwanta ya ja bargo ana ana ana to damuwar ma sai an je inda aikin hajji ne idan an je jifa wallahi wasu jifan nan ba sa yi ko kuma mutum zai sai ga sai ya yi hutu sau uku sau hudu da an yi tafiya a ce da Allah barin dan barin dan risina kaɗan ya gaji saboda baya yi in kuna so ku samu lafiya da zaman lafiya ku samu saukin shan magani da kashe kuɗin magani a motsa wallahi amma ko a gida kuma mutum zai iya ga press up din nan ka kori matar ka ce ke ba ni guri da Allah Allah ka rufe ka saki labule ka sa ɗan gajeren wanda ka kai tai zai taimake ka Allah kuwa in ba ka da kuɗin sayan injin gudu ka rufe falon ka kori yara ka ce ina ɗan abin da zan yi ka tsaya a guri ɗaya kai ta gudu na minti ashirin da bakwai za ka yi gumi akwai abubuwa da yawa da za ka yi na motsawa inda suka ci gaba da yanzu an mutu aka waye za ga mutum in ya gida yana yin wajen motsa jikin ni dai na san da wannan matsalar sosai tana kuma damuna na san kuma mutane suna da sakaci amma an fuwa ana dan wayewa yanzu a garin nan insha Allah za ga asabar da ladi da safe wannan titin za gan shi a cike a cike za gan shi masha Allah mutane suna fita ko da daddare haka irin bayan isha'i za ga ana ta zagayawa alhamdulillah wannan yana nuna awareness za a samu saukin zuwa asibiti wallahi Allah ganar da mu to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan zagaye ya zo kan safa a tsaye yake kaga ba a zaune ba alalakalli umaran nan ta dauke ka awa kaza kaga duk tafiya kake duk a tsaye kake ka daga hannu ya roki Allah tabaraka ta'ala sun maraka alaihi hatta ra albayt ka gani ya hau dutsen har sai da ya ga dakin Allah tabaraka ta'ala shine aka ce ana so in ka zo ka hango dakin Allah kuma yanzu ma zaka iya hangowa insha Allah in dai ka zo ad-dawr al-ardi din nan fastaqbala al-qibla kalli al-qibla shine Ka'aba fa wahada Allah wa kabbara wa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah thumma da'a bayna dhalika sanna yi addu'a قال مثل هذا ثلاث مرات سو أكو يفد وانا الدوار ثم نزل إلى المروة يدنجل يتفي مروة يمشي ينا تفيع فلما انصبت قدماه يا عند الدقا دقنسا سكا كفو سعى سيروغا دقلو حتى إذا جاوز الوادي وأسعد sai da ya wuce wannan wadi a wancan lokacin wadi kwari ake ce da shi yanzu babu wannan kwarin kawai sun yi alama ne da inda ka zo kana tafiya tsakanin safa da marwa ka ga wuta girin a jikin gini a sama to ana so daga nan zaka fara dan gudu an gane ko kai sassarfa mai karfi dan a riwaya an ce annabi yana yi sallallahu alaihi wasallama har sai ba ni sunan shi har sai zaninsa yana kokarin faduwa daga kafadarsa saboda ruga wanda yake da gudu kaga wannan ya nuna yana motsawa kenan kuma duk zuwa sai yayi duk dawowa sai yayi haka yayin da ya hau mana ya wuce kwarin daɗin kwari ne amma yanzu babu kwarin ya gangaro ya ruga da gudu as'ada ya hau mana ya gama kenan masha sai kama tafiya wa zalika kabla almilaini al'akhdaraini fi awwalil mas'a kenan su ne milaini al'akhdaraini wannan mil da ake cewa kurra guda biyu a farkon gurin sa'al wa zahiru anna alwadiya lam yataghayyar an wad'ihi zahiri ibn qayyim ce wadin bai canja daga yadda yake ba a lokacin sa kenan amma yanzu an yi gyare gyare fa kana sallallahu alaihi wasallam idza wasala almarwa tarqa alaiha to yanzu mun faro safa mun zo marwa to in yazo marwa ma hawa yake duk da ba dole sai ka hau karshen dutsen ba ko da fara hawan sa kai yayi wastaqbala albayta nan ma sai fuskanci dakin Allah wa kabbara Allah wa wahadahu yayi irin wancan وفعل كما فعل على الصفا إن أبن دي أكن صفا فلما أكمل سعيه عند المروة يعني دي كمل سعيه سعى مروة كنان كاغا يتهو دقى صفا زوى مروة ديا يداو دقى مروة زوى صفا بيو يكوما أكو يداو هدو يكوما بير يداو شدا يكوما مروة بقوي ذاك كمل سعيه كأ مروة نبقوي وما دكا ألوكتن دكاكي تفيا نان الدعاء ني أكي كوي ko addu'a ko karatun ƙur'ani ko salatin annabi ko wani zikiri addu'o'in da ka ɗebo na mutane za ka yi musu addu'a ka ta roƙon Allah wuri ne na ibada wuri ne na addu'a Allah yana karɓa ya ce bayan ya gama amarwa amara kulla man la hada ya ma'ahu an yahilla hatta ko hatta ma ko yawwa a hatman dai zai zama ba hatta ma wani ya gyara yace duk wanda bai da hadaya to yayi yayi yayi wato yayi tahalluli mana yayi umra ya gama kenan ya cire ihrami ya sa kayan gida a dole hatman mun yi wannan bayani a baya yace kuma wa amara man yahillu al-hilla kullahu su yi tahalluli cikakken tahalluli duka mana su cire ihrami su sa kayan gida sun gama umra wanda bai da hadaya wa an yabqau kadhalika ila yawmi tarwiya su zauna su jira zuwa ranar tarwiya ranar takwas walam yahilla min ajli hadi amma shi bai yi tahalluli ba saboda ya koro hadaya wa hunaka qala law istadbartu min amri mastadbartu lama suqtu alhadiya wala ja'altuha umra anan ne annabi ya faɗa hadisi imam bukhari da muslim da na sani shine law istadbartu min amri mastadbartu da na sani da ban koro dabba ba ne ma da umra na yi da wannan niyyatawa da ban yi kira ne ba da umra na yi na yi aikin hajjin tamattu'i kawai da wannan hadisin malamai na fiqihu suke cewa ashe wannan yana nuna aikin hajjin tamattu'i shi yafi na kira ne shi yafi na ifradi wa hunaka da'al da'al lil muhalliqina bil maghfirati thalathan wa lil muqassirina marratan da shine annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci yayi addu'a wa masu askin kwalkwabo wanda za su yi aski a katse shi tas almuhalliqin Allahumma ighfir lil muhalliqin Allah ka yafe wa masu askin kwalkwabo walil muqassirin marra sau uku yayi addu'a wa masu yin kwalkwabo in sun je umra ko sun je aikin hajji masu saisaye masu baba kuma aka yi musu addu'a kwaya daya to ya labarin matan annabi wa amma nisa'uhu fa ahlalna matansa kuma gaba ɗaya suka yi tahalluli ma'ana suka yi umra kenan ina fata ana fahimta yace amma wa kunna qarinatin illa aisha sun ɗauko kirani ne banda aisha fa innaha lam tahilla min ajli ta'azzur al-hill bil haid ba za ta yi tahalluli ba saboda me haila ta ba ta yi komai ba za ta yi tahalluli saboda jinin al'ada ya zo mata dole ta jira sai ta yi tsarki ta yi ayyukan wa amara man ahallaka ihlalihi an yuqima ala ihrami yayi umarni cewa duk wanda ya dauki niyya irin tasa to ya zauna cikin ihramin sa in kana ma'ahu hadiyun in yana da hadaya wa an yahilla in lam yakun ma'ahu hadiyun idan kuma bai da hadaya to yayi tahalluli sai ya cire kayansa ya zama ya jira lokacin aikin hajji وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة تسيكو مكان kwanakin da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam kafin a tafi mina to ya aka yi batun sallah annabi iya lokacin da ya zauna har zuwa ranar takwas ga wata ya yi sallah ne a gidansa yana da gida a makka to anan ya zauna ya ta yin sallah da musulmai a gidan yana cikin makka kwana nawa fa aqama arba'ata ayyamin yuqassiru sala kwana hudu yayi amma kasar yake wannan shi yasa bai je harami yayi ta yin sallah ba tunda cika sallah ake yi shi kuma kasar yake yi da haka sai yake sallar sa a gida wannan yake nuna ya halatta mai sallar kasar in ya ga dama yayi sallar sa a gida ke kasar ko su jam'i tare da abokanansa matafiya idan ku je masallaci to cika sallah zai yi duk wanda yake kasar ya je masallaci zai cika sallah falamma kana yawmul khamisi duhan to an gaya mana ranar kenan ranar alhamis da daidai sallar walaha daidai gari ya waye rana ta dan fito tawajjaha biman ma'ahu min almuslimina ila minan sai ya fuskanta da shi da wanda suke tare da shi cikin musulmi yace to mu tafi mina فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم duk wanda suka yi tahalluli din nan wanda suka warware umra sun gama to sai suka ɗauki niyyar aikin haji shine fa ahalla ko fa ahrama bil hajji tunda yau za a fara aikin haji yau takwas ga wata za a tafi mina tun daga gidajen su rihalihim ba a ce sai ka zo harami ka ɗauki niyya ba ba a ce sai ka je masjid aisha ka ɗauki niyya ba walam yadkhulu ila al masjid ba su shiga cikin masallaci ba bal ahramu wa makkata khalfa zuhurihim ibnu al-qayyim yace sun yi wato niyan su makka ma tana bayan su ba su je ka'aba ba to yanzu annabi yayi tafiya an dauki niyya kenan alhazai idan an tafi masu yin tamattu'i a gidansu na alhazai za su yi wanka da safe an dawo daga harami sallah to sai a yi wanka sai kuma a dauki sabon ihrami a saka ihrami a ce labbaik allahumma hajjan Allah mun yi niyyar aikin hajji kenan to sai kuma a hau hanya a ranar takwas ga wata nan na gaya muku daga cikin ganganci da ake yi da kuma kokarin saba wa sunna akwai yanzu wasu hukumomin alhazai da suke kora alhazai su sa su rinka tafiya tun ranar bakwai ga wata saboda gaggawa saboda an ga yan iran suna tafiya an ga yan ƙasa kaza suna tafiya abin nan to annabi dai ranar takwas ga wata ce bi hujjat da hujjar ai akwai cinkoso duk cinkoson wurin in Allah ya saya da in an tafi ranar nan za a isa yawa an sauƙaƙa hanyoyi na zamani da za a samu a isa din to saba annabi ne a samu a kura alhazai su zo su tafi duk wanda ya je biya kuɗin sa ba bai kamata ya bari wani jami'in alhaji ya zo ya lalata mai aiki ba arafa ma sai su tura su tun kafin ranar arafa a ce to wallahi ba ku ba za a kawo mota ba saboda sun raina muku hankali ya zan yi biya kuɗi na ka ce ba za ka bar ni na aiki na irin yadda annabi ya ba wannan kuma ya kamata a ja kunnen hukumomin alhazai su ji tsoron Allah su daina zuwa don biyan bukatunsu kawai suna kora alhazai ana gigita su musamman sababbin alhazai da ba sanya ake yi ba in ba ku tabu wallahi ba a kawo mota ba yaya mutum zai biya zai biya kuɗin sa a ce ba a kawo mai mota ba yaya kuma ga ranar da ake tafiya sai ku tsara abun ku a fita da sassafe abu ka'ida kowane alhaji ba wanda zai saura a maka bai je ba wai cinkoso wai ya hana shi ranar takwas ga wata wai bai iya isa mina ba bai zai taɓa yiwa ba kuma ba a ƙayyade lokaci aka ce dole sai karfe kaza za ka je ba to ya za a rinka kora mutane dan an ga wasu yan bid'a suna tafiya kafin ranar a zo a kora mutane a sa su je su duk aikin hajjin a saka ka saba wa annabi a ciki abin da yake ba shine na asali ba a tilasta mutane su yi an zo an tafi ranar arfa tun kafin ranar arfa an zo muzdalifa tun kafin ranar muzdalifa a je a tura mutane su je su ta jifa kafin lokacin jifa a sa su ta barin mina kafin lokacin barin mina wai dai wai dai gudun wai cinkoso wai ta damun da wani je je aikin hajji ai dole shirya wa cinkoso duniya ce ta hada gaba daya kawai ka shirya shi yasa aka ce sai mai lafiya sai mai iko masu rauni akwai wuraren da shari'a ta bada masu rauni dama an faɗa to sai a tambayi malamai su ba da fatawa mai kyau ina fatan kuna fahimta saboda irin wannan neman saukin ne wai wasu ke magana wani yana magana wai wai shi ta shine ma wai jifan ma za a daina yin sa ne gaba daya kowa ya zauna ka duba wata irin magana ba Allah ya yi magana annabin Allah ya yi magana sahabbai shekaru har aka abin nan aka ce a zo a yi wannan wani kawai ya ce wai wai saboda wai wai wai a madina yi ai gwanda a ce a gyara yanayin a samu sauki ai yafi magana za ta fi kyau ai wannan gatsali ne ma shari'a kuma rena abin da malamai suka yi ne ko mutum ya hau kujera ne ta shari'a yana ba da fatawa wanda kuma bai cancanta ba annabi cewa khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajji na daga gare ku abubuwan da ake shan wahala a duniya ya suna da yawa ba aikin hajji ba ko kuma ana zuwa a daure a yi su yawwa amma bai kamata don saboda ibada ne sai a zo a kallala sha'anin ibadar a nuna ba ta da wani muhimmanci ba sauransu nan ba daidai ba ne ka yi ƙoƙari ka yi irin yadda annabi ya yi don ka samu lada to wannan kenan ya ce ranar alhamis ya tafi tare da wanda suke tare da shi suka yi niyyar aikin hajji yayin da ya isa mina nazala wa salla biha dhuhra wal asr wa bata biha ya sauka amina yanzu mun baro makka kenan ran takwas ga wata ne ya sauka amina ya sallar azhar ya sallar la'asar amina ɗin kai a nan ma ya kwana a nan ya kwana shi ne ma'anar wa ba ta biha falamma tsala'ati shamsu sara ila arafa to washe gari yanzu mun shiga tara ga wata tunda ya kwana amina ɗin nan za a yi sallar azhar a kan lokacinta ƙasaru za a yi sallar la'asar a kan lokacinta ƙasaru kuma a wannan zaman na mina za a yi ta ambaton Allah a ta karatun alkur'ani a ta zikiri a ta ibada to washe gari tara ga wata rana ta fito ya yi sallah asubahi amina an kwana kenan to sai kuma ƙara tafiya a daɗa lulukawa zuwa arfa ita ma fa duk tafiya ce da ƙafa za a yi ta yi ko mai jaki ya hau a lokacin ko mai raƙumi ya hau amma yanzu dai galiban ana hawa motoci amma dai akwai cinkoso ana kuma tafiya da kafa masu lafiya suna bin hanya wanda daman ya yarda da kansa ma baya jiran motar tanti ya yarda da kansa cewa yake malam ka shirya bismillah mu buga mu gani sai ka riga yan motar isa ka je ka isa ka yi gumi ka zauna ka sha iska ka sha ruwan sanyi ga kaji ana bayarwa ka ɗauka ka ci ka kama addu'a yan jiran mota kuma yana nan yana jira bai zai isa ma sai wajen kusan la'asar ya zo a gigice ce wani bata muka yi direban mu dan bangala dashi ne bai san hanya ba wani kuma ya tako da kafa cikin natsuwa ya iso abin shi ni dai nakan ba mutane shawara duk wanda yake da lafiya inda ya je aikin hajji kar ka saurari mota in dai ka yarda da kanka akwai lafiya kurin ka bi ka bi kasa kawai ai kwarai da gaske yawwa kar ka damu in ka taka ma akwai abin da za ka compensate akwai kayan daɗi akwai madara akwai nama a saudiya akwai shinkafa kaza kuma akwai lafiya ka sha zamzam to sai kai aikin hajjin ka mai kyau cikin tsafta amma ka zo mota ana kokawa ana doke doke ana ture ture wani ya buge wani wani ya danne wannan me zafi wanda iya da kansa wanda ya shirya ya kimtsa rana ta fito ya tafi arfa wa aka da ala tariqi dabbin ala yamini tariqin nas al-yawm wa kana min as-sahabati al-mulabbi wa minhum al-mukabbir ya hau hanya yace yace irin inda yadda mutane suke bi a lokacin sa kenan yamin a dama da hanyar mutane sahabbai lokacin da ake tafiya za a tafi arfa din nan akwai mai labbaik Allahumma labbaik shine mulabbi akwai kuma masu yin kabbara mukabbir Allahu akbar Allahu akbar wani kawai abin da yake wani kuma labbaik Allahumma labbaik to wannan shine zikirin da ya halatta a daga sauti a yi ana ta kiran Allah wa huwa yasma'u wa la yunkiru iya ji bai musanta ba yana zuwa فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره sai ya tarar da tanti an buga masa tanti a namira shine yanzu ake cewa masjidu namira wani masallaci nan babba wanda ake haduwa ana hudu ba arba a cikinsa to anan annabi yana zuwa kafin ya je ka duba sahabbai maza sun yi gaba tuntunin har sun isa wurin ko ba ka ba sun tona rami sun kafa masa rumfa inda zai zo ya hudu ba qad duribat lahu bi amrihi an kafa masa rumfa da umarnin shi annabi ya samu masoya malam yace wahiya qaryatun sharqai arafa a lokacin ita namira din wani gari ne wanda yake wato gabar da arafa wahiya kharabun al-yawm ibn al-qayyim yace gurin ya rushe babu mutane yanzu amma da can an taba zama a wurin in an ce kharab kufai fa nazala fiha hatta idza zalat ash-shamsu ya zauna a wannan rumfa ta sakubba har sai da rana ta yi zawali amara bi naqatihi al-qaswa faruhilat sai ce a kawo masa taguwarsa mai suna al-qaswa aka sa mata sirji sun masara ya hauta har ya tafi hatta a ta batnal wadi min ardi urana sai da je wani guri da ake cin shi batnal wadi min ardi urana a nan gurin ya tsaya inda ya hudu ba kenan wannan yana ana so a nuna mana cewa ana yin hudu ba a nan fa khataba an-nasa wa huwa ala rahilatihi khutbatan azima yanzu an zo ranar tara ga wata yanzu ga mu a arfa kenan kafin a fara addu'o'i annabi ya yi wa mutane hudu ba mai girman gaske yana kan dabbarsa wannan yana nuna ya halatta mai hudu ba ya hau wani abu ya yi hudu ba me yasa ya tsaya akan dabbarsa dan a hango shi wannan yana nuna ana son mai yi wa mutane bayani a rinka ganin sa ya fi tasiri shi yasa ai ake yi wa mai hudu ba mumbari ai saboda sako ne ana so kowa ya gan shi ma ya gano kowa ga abin da ya faɗa a cikin hudubobin qarrara fiha qawaid al-islami ya tabbatar da ka'idoji na musulunci wa adama fiha qawaid shirki wal jahiliya ya rugurguje ya rushe abubuwan da aka gina shirka da rayuwa ta jahiliya wa qarrara fiha tahrim al-muharramati ya tabbatar da haramta abubuwan da duk Allah ya haramta ya dade maimaita wa allati ittafaqat al-milal ala tahrimiha wanda hanyoyi da addinai suka yi ittifaki akan haramcin su وهي الدماء زبد جني النبي yayi ta magana kar a kashe mutane a arfa yace a daina zubar da jini cikin wa'azin da ya haramta zubar da jini kashe kashe wanda yau da mutum ya ga baya son ka kawai sai biya kuɗi a je harbe ka ko a ɗauki makami kaga ana ana ana ana wasa da makami ana fada a fili jinin mutum bai zama komai ba wal amwal da cin dukiyar mutane wanda shine ya zama sana'ar wasu yau da ita suke rayuwa su cuci mutane su ci kudin su annabi ya haramta wal arab da mutuncin mutane kar a ci mutuncin dan adam kowaye shi a kiyaye wa wada'a fiha umuru jahiliyyati ta taqadamaihi al'amura na rayuwar jahiliya duk yasa su karkashin kafa su take su yace babu su an daina wa wada'a fiha riba jahiliyyati kullahu wa abtala riba ta jahiliya da ake cin riba annabi ya sa shi a ƙasa taki ya ce lalataccen abu ne riba wa ausafun bin nisa'i khaira annabi ya yi musu wasiya akan matansu ya ce ina muku wasiya ta alheri dangane da mata ‘ya'yanku mata matanku mata kannanku mata iyayenku duk mata annabi yana kula da sha'anin mata wa zakara alhaqqa alladhi lahunna wa alayhinna a wannan huduban ne yayi bayanin hakkin da mata suke da shi akan mazajensu da kuma hakkin da su ake bin su kaga kenan akwai hakkin su akan maza akwai kuma hakkin maza akan su sabani yanda yanzu duk kwakwazan da ake ta yi ana ta kokarin a ce suna da hakki a ba su hakkin su amma su ba a magana su kuma su ba da nasu hakkin akan maza sai dai kaji ai women rights amma mun taba jin men rights ba su men din ba su da rights ne saboda akwai wata aƙida ce ta yahudanci a ciki yawa duk wanda ka ga ya matsanta maganar mata mata da mun shari'a musulunci ta yi maganar mata a kula da su amma matsanta wanda ake a tayi a tayi a tayi a tayi to wani abun ake so a shuka yawa saboda su waɗancan turawa suna faɗan cewa musulunci ya cuci mata ka gane musulunci ya zalunci mata musulunci ya tauye wa mata hakkinsu musulunci ya yi wa kaza saboda wannan auren da wannan zaman gida da wannan kaza ba a duba alherin kuma da yake ciki ba a ciyar da ita da safe kyauta da rana kyauta da daddare kyauta a mata riga a mata dinki a mata kaza duk wannan ba a duba ba sai a ce wai an danne hakkinta an danne hakkinta shekaran jiya satin da ya wuce muna karatu a gidan rediyo dala gabatar ake wani yana tambaya wai wai wai wai ah, maganar wai hidimar mace ga miji din nan kaza kaza kaza nace kwarai kuwa za ta yi hidima na gaskiya kuwa yawa ai shi ma mijin yana hidima dukkan mu kowa yana hidima haka musulunci ya ce wala kunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf yanda suke da haƙƙi akan mu mu ma muna da haƙƙi akan su haƙƙin su akan ka ka fita ka je kai buge buge duk wani duk in garin Allah ya waye kowa fita yake yi an fatsama za a je a nemo musu kuma a lokacin ma za ta ja bargo ta kwanta za ka nemo mata abin da za ta ci da safe ka biya kuɗin makaranta ka biya kuɗin haya ka biya kuɗin kitso ka biya kuɗin omo ka biya kuɗin sabulu ka biya kuɗin fensil ɗin yara ka biya kuɗin uniform ka biya kuɗin islamiyya in za ta je gidan biki kai za ka biya in babanta ba da lafiya za ka taimake ta duk kai za ka yi in wane ne kaza kaza in ta shiga buƙatar wani abu ka yi ta je ta ciwo maka bashi ka biya duk larurori duk ka biya duka wannan duk ba hidima ba ce ka musu hidima to wai kuma wai wai wai in ta da gida wai wai wai wani sai ya ce wai wai an abinci wai wai sai in ta ga dama ta maka abinci wallahi ƙarya kake yi ƙarya kake yi wai in ta ga dama ta maka girki in ba ta ga dama ba ka sayo a kamar ya ina gaya muku wannan magana yanzu ana yayin ta ake fa wallahi malam sai mutum ya dawo gida ka tarar da mace tana kwance akan gado ina abinci ban yi ba ya aka yi ka je ka sayo a waje ai ni ba ni ni ban zo nan gidan dan dafa abinci ba a a a to kaga sabon karatu yanzu abin da yake faruwa kenan baran ya ba wani ne ya tambaye ni billahi azimu malam mai hali da dama matarsa ta haihu ya zo ya siyo raguna masu kyau aka zo aka yanka aka komai da su an zo da nama fa an yanka an fede an yi komai yace to hajiya sai ki fita ku haɗu da yan aiki ko abin nan su ce a la idda zalika ya ce barin taɓa ko abu nan ba a yi komai a kamu ya ce yanzu namun ba za ki je ki sa ido a matsayin ki na wakiliya ta ki a gyara ba ke fana yankawa fa da ke da jaririn ki ai Allah bai ce ta zo ta gyara nama ba ita ba za ce ba ya je ya karo yan aiki ya bugo min waya nace ka tattare kayan ka kai wa tsohuwar ka ta gasa maka ka gyara ku cinye shi a can da kai da dangin ka rabu da ita kwarai ko ai ka kawo ka biya kayan ka ka kawo ka ce abin ta zo ta yi ta ce wai ba za ta yi ba to shi kenan karka karta mutum wai fa sai zo zai da gida sai ga yana lallaban matarsa da Allah ko zan samu abincin dare dan Allah abin da ba ake ba ni wallahi ni baka yi magana da wuri ba kaza kaza kaza amma fa ita za ta dafa kanta ita ya halatta ta dafa kanta ta ci da 'ya'yanta amma kai fa yanzu galiban mutanen da suke fita aiki karfe bakwai ba matan su ba ba musu abin karyawa saboda wannan maganganu na karya da suke ji a gidan rediyo ya za a taku ya miki yana baccin ki bayan asuba ya zo ya tashe ki wai zai bai masa wai breakfast wai ba ra'ayi ba in ka ga ka samu abin karyawa to karfe tara ne karfe goma ko karfe sha daya wani ma ce hajiya ba ta tashi sai bayan sha daya haka mutum zai tafi ofis ka je kana layin kosai a ofisin ku da matarka da iyalinka da sto ɗinka da abincinka da komai saboda me ita ba za ta tashi ta ɗora maka abin karyawa da karfe shida ba ba za ta yi ba saboda an zuga ta wallahi ba addini bane wannan kuma ba daidai bane kuma za ku kashe auren mutane da yawa yanzu shi wahalar da yake shi ba za a duba ba yanzu da wahalar dafawa da wahalar nema wanne fa wahala a irin wannan zamani da komai da kyar ake samun sa ni ne kaza ni ne kaza duk mun tsufa mun yi furfura matan mu lafiyar su kalau malam duk wanda ka ganshi a waje na sha faɗa a karatu wallahi za ga matarka ta fi ka kyau matarka ta fi ka lafiya a ƙoshe za ka ganta mul saboda ba ta da matsala kai ku a gigice kake furfura ta ta danne kamar shekarunka bai yi na furfurar ba saboda me ka fita nema ka je aiki ka sa albashi bai zo ba kaza kaza larurori musibu ga sunan da waye duk wannan ba za a irga shi a lissafi cewa muna taimako ba mutum kullum garin Allah ya ya fita kasuwa in dan ta karan kansa ne wallahi sai ya kwance sai wata biyu ma bai fita ba yana da kuɗin da zai ci a banki duk wannan ba abin irgawa bane kawai sai a ɗauki ra'ayin Yahudawa ana ana ana ana ƙarya shi namiji ba za a irga abin da yi ba na na fatima zuwa ta gidan manzon Allah da hannunta kanta rabe rabe ta ce ina neman yar aiki ya ce ki je ki ringa subhanallah talatin da uku za ki kwanta alhamdulillah talatin da uku za ki kwanta allahu akbar talatin da hudu ya ce je ki ya ce khairul lakuma min khadimin wani a gida annabi akwai bayin zai iya taimaka mata inda ba dan mace za ta taimaki mijinta ba yayi aliyu kenan aliyu cutar ta yi da yasa ta nika akwai wata mace yar gata irin na na Fatima to ya aka take nika ya aka yi aka ka- samu na Aisha tana tankade har dabbobi suna zuwa suna cinye abin da suke tankadan ya aka yi ‘ya'yan aiki guda nawa ne a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a matansa wa yake masa abinci wa yake kai masa matansa ne suke masa to ya za a hana mata su dafa mana abinci ai rainin hankalin ma yayi yawa ina gaya muku wallahi mu fito mu yaƙi mu yaƙi wannan abin mu fidda kanmu fa in kun yi shiru ba Allah nake gaya muku za ka samu matsala a gidanka sai a maka zanga zanga yawwa mu fito mu yaƙi wannan abun a zauna lafiya a bi zaman aure iyaye ya'ya su hidima wannan mata su hidima kai ma namiji kai hidima kar ka bata da yunwa kar ka bata da talauci ka kai ta asibiti ka bata kuɗin kitso ka bata kuɗin abinci ka kama mata gida ka sama mata abin da za ta yi ka taimake ta duk wannan wajibi ne addini kai kai ma kuma in ka dawo gida ita ma kuma ta yi hidima ta yi wa yara wanka ta musu wanki ta gyara musu kaya ta share gida ta yi tsafta ta yi duk abin da za inda hali da dan aiki an samu dama yar aiki a kawo mata in babu ba hali ki yi hajiya ibada ce ina gaya muku wannan wani ne aka yi aure aka zo sai aka tambaye shi yan aiki guda nawa ne aka kama mata yace to aure ne fa aka yi za a kawo shine uban yake tambaya yar aiki nawa aka dauka mata ba ma ɗaya ba fa guda nawa yayi shiru aka ce ai ba zai ba sai da yan aiki ai auren da ba a yi wa kenan sai da ya je nemo sai su zauna su ta kallon tv wallahi abinci yanzu namiji akwai wanda yake da ra'ayin shi baya iya cin abincin wani in ba da iyalinsa ba saboda bai da garanti musamman lokacin nan da babu security wai sai mace ce wai ba za ta maka abinci ba wai sai dai yar aiki ka tsama ka ganta kamar daga kabari ta fito ita za ta tuga maka abincin ta kawo maka ita kawai abin da matarka za ta yi ta ɗauko ta kawo wai ba za a bari ta kawo maka wadda saboda kar ma ka ganta amma ita za ta yi abincin ita matarka ba za ta yi ba ita tana kwance ita hajiya ce to wani bai da ra'ayin ya ci abincin wani sai na me sai na kaza wallahi ko yau din nan jiya wani ya zo yake mun fatawa yace wallahi malam yau sama da wata wata uku kai yace tun azumi matata ta kaurace mun bata bani abinci tun azumi har yau yace na gaji na zo in yi fatawa ne wallahi malam dole sa ina gaya muku wannan da kuka ganin ina zafi zafin nan ni na san me yake damuna yace tun azumi tun azumi yace wallahi malam ba zaki ba duka ba komai wallahi tallahi ba ta gaishe ni ta hana ƴaƴanta su gaishe ni wallahi yace kuma wallahi in dai in dai na dawo sai dai in tsaya a wuri kaza in je in bi layi in tura a sayo mun abinci wani lokacin na jin kunya kana ganin in tura yara a je a sayo mun mota ta duk a cike take da take away na abinci yace wallahi malam ta dalilin ta ulsa ya kama ni yanzu gashi a gigice nake kullum maganin ulsa saboda yunwa kwana da yunwa wani lokacin na dawo ga ce ba zan iya fita ba sai ba ta yi yace malam na rasa yanda zan yi da ita in na kore ta ce wallahi ba zan tafi ba zaman yayana nake yi ta hana karo ta hana yanzu wannan duka kana ji ko ba za ka taba jin ana magana akan wannan cewa a nemi hakkin wannan mutum a taimaka masa ba yanzu amma inda wani ne mutum ɗaya ya danyi wani abu na rashin kyauta kai ta ji a rediyo suna faɗa suna maimaitawa kaza kaza kaza kaza kaza kaza sauransu sai an gyara Allah gyara halin mu wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh